الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا درن لارباكي ننكو yinin talata sha takwas ga watan bakwai hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1447 daidai da shida kenan ko ga watan januwari 2026 Allah ta'ala muke riko ya samu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa za mu tashi a matsala ta sabi'a sadisa sabi'a ne za mu tashi ko sadisa mu bara mu dan dawa baya kaɗan almasala sadisa ashara matsala ta goma sha shida jawazu kitmanul ilmi lil maslaha shine halattin ɓoye ilimi don maslaha mun karanta sai dai mu ce bayanin kuma ba mu dan akwai dan ragowan abin da ba za a rasa ba malam yace halattin ɓoye ilimi saboda maslaha mana ayoyin da suka yi magana akan zargin waɗanda suke ɓoye ilimi Allah subhanahu wata'ala ya zarge su a gurare mabambanta alƙur'ani ciki akwai na Ali Imran da Allah madaukaki zarke ki cewa idan Allah mai tsaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fa nabadhuhu wara'a zuhurin washtaru bihi thamanan qalila Allah yace ka tuna alƙawarin da yayi da waɗanda aka ba wa littafi su ne yahudawa da nasara cewa ku yi wa mabiyanku bayani annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da za a aiko ga sufufin shiga kuma yanayin shi ce sai suka yi watsi da alkawarin a bayan bayansu mana suka yi aiki da shi ɗin to ya gana an zargi ɓoye mene suka yi kenan sun ɓoye mene ma ilimi salala ya faɗa ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na shiriya da hujjoji min badi ma bayyana hulun nasu bayan mun yi bayani wa mutane salatu la yakal anhumullahu waɗannan Allah ya tsine musu wa yal anhumullahinun masu tsinuwan ma duka sun tsine musu an gane magana ya la ce illal ladzina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara ayyukansu wa bayyanu suka yi wa mutane bayanin abin da da suka ɓoye ana ɗan jiya ko sana gaba ya sake cewa kuma a can gaba a cikin bagara innal ladzina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi waɗanda suke boye abin da Allah ya saukar na littafi an gane maganin kuwa su karshe ma Allah subhanahu wataala yake cewa sune ulaiikal ladina sarau dalalata bil huda wal azab bil maghfira fa ma asruhum ala nar waɗanda suke boye ba Allah ya fita kansu sai yake sune waɗanda suka siyar da shari'a suka siyo bata suka zaɓi duniya suka saki lahira sai Allah ya ce suka zaɓi wuta kuma sai ce to waya kai haƙurinsu game da wutan shi ne allazina sarawu dalalata bil huda suna da shirya sai suka miƙa suka ce a ba su bata kawai wal azaba bil maghfira Allah yana gafara suka ce ba sa so su azaban suke nema Allah ya ce to kuma asfaruhum ala nari wai wa ya kai hakurin waɗannan a wuta su da suka zaɓan makansu to sai kuma gashi a matsala ta shashi da malam yake cewa kenan wannan ya nuna jawazu kitmanil ilmi lil maslaha cewa ya halatta ɓoye ilimi saboda mafita saboda maslaha kun ganan gane me nake cewa can Allah yana zargi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma yana zargi to kuma gashi nan malam Abdul Wahhab masanin tafsiri an gane masanin aqida masanin sira yana cewa ya halatta kenan a boye wani bangaren ilimi saboda maslaha saboda hadisin da muka karanta na Mu'adh bin Jabal kenan ko shi ne sai muka ce eh abin da ake nufi a nan shine akwai ilimomin da idan ka sako su mutanen kuma ba su kai gurin ba galibi zai zama musu matsala ne misali bari an yi mana aboko yanzu karatun da ake koyarwa in firamare da wanda ake koyarwa a university ɗaya ne na'am amma dukkan siya sunansu ku gane maganan kuwa yanzu sai ka ɗauko 'yan primary school sai ka fara musu karatun da ake yi misali a university a jami'a na'am anya kana so su gane karatun me yasa in an tambaye ka zaka ce shi ma ilimi ne na firamaren ma da ake koyar ilimi ne wannan ma na university ilimi ne ilimi ya fi ilimi ne sai a ce ai ba su kai ba ne yasa na ce muka idan ka duba sahihu muslim akwai maganganu guda biyu da ya kawo ɗaya na sayid na ali bin abi talib ɗaya kuma na abdullahi dan mas'ud yake cewa shi sayid na ali hadisun nasa bima ya'rifun wa da'u ma yunkirun atuhibbuna an yukadhiba Allah wa rasula yace idan zaka tashi ka koya wa mutane ilimi wanda suka sani wanda kwakwalwarsu za ta iya kamawa a lokacin an gane magana ka kyale ilimin da ka san ya fi karfin kwakwalwarsu a daidai wannan stage din a wannan matakin ya ce so kake su karyata Allah da manzansa kun gane maganin kuwa a na faɗa mana ina maimaita sai na bakar siddiq duk halin da ake ciki shi yana da yaƙini a nan salama inda ya ɗauke shi zai kai shi aljanna ne bai da matsala isa bai taɓa shakka ba ko rana ɗaya amma kamar ranar da aka yi sulhu biya saboda lokacin su sayyidina umar bin khattab sun ga abun kwara ne a fili sahabbai da dama hankalin su ya tashi ai kaga shi yaƙini shi ya kai shi shi baya shakka ko ma mai annabi ya daidai ne to amma wasu sahabban sai da ke cewa su ba su taɓa shakkan musulunci gaskiya ne ko ƙarya ne ba sai wannan ranar saboda da sulhu ne na kwara gaba ɗaya aka yi amma kuma annabi ya ce ba komai kai tun daga rubutun alkawarin kawai na fefa ɗin da sayidu na ya karɓa ya fara rubutu ya fa rubuta ne bismillahir rahmanir rahim an ce ya goge bismillahir rahmanir rahim wakilin arna ya ce to me za a sa ya ce ba mai da wani bismillahir rahmanir rahim ba bismika allahumma muka sani sunanka ya allah kada su ma suna da Allah su suna da gumaka ba an gane magana eh saboda ai su sun tsana ce musu ar-rahman an gane maganan kuwa wai za qila lahum usjudu rahmani qalu wa man rahmanu anasudu limata amruna wa zadahum nufura an gane maganan to kuma ai a cikin bismillahir rah kadi aurin go bismillahir rahmanir rahim kun gane magana da aka bismika allahumma ai ba rahmanu ba rahimu a ciki shi ne abin da suka ce annabi ya ce goge sayyidina ali ka san matasa ne innahum fitiyatun amanu bi rabbihim qalu samina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ماذا ترى ولما بلغ أسده واستوى آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نزل المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة ولما بلغ أسده آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نزل المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وانت يوسف وانت كما نقصتي an gane to matasa ne sayyidina ali ya ce shi ba annabi ya ce goge shi abdullahi haza ma salah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi sallama ƙureshi wannan shine sulhun da sayyidina rasulullahi zai da ƙureshawa ya ce da mun yadda manzon allah ne ai da ba faɗa sai da rasulullahi cire shi ka gane magana sayyidina ali ya ce a ai annabi manzon allah ne da aka ba wanda ya sai sashe gobe in za a yi sulhu a haka a yi kaji sakatare eh sayyidina rasulullahi yace goge ko su yadda ko kasu yadda Allah ya shaida shi ya turo ni me kuke so a rubuta sali yace muna so a rubuta haza ma salaha muhammad ibn abdullah shi muka san shi muhammad dan abdullahi tun daga nan kai ka san a shirin kawai akai sannan duk wanda ya ka ji wahala daga cikin mutanen sahabbai ya ka gudu ya je madina a rubuta cewa za mu je mu karbo shi ban gane ba azaba ya azaba ka ji garin ba zai zaune ba ka wuce can madina saboda ka samu gurin buya sai a turo wakilai kawai zo su suka maka sai su mai da kai annabi ya ce rubuta idan kuma musulmai cikin naka wani ya ji kai musuluncin nan ba abun bi ne ba ya ji baya ya rita ya bar naka addinin ya dawo maka kuma zai zauna ya kwanta ya bacci ba ku gane ba na sahabi bala'i ya bala'i azaba da wuta ya ka sada ɗaya gudu sai sai madina to za a turo wakilai su shi muhammadu faka cika alkawari ka ba da shi mu kai shi ka san ko dai wanda dai ake azaba ya gudun an dawo da shi na to amma ne salama ya ce haka shi sa duk da aka gama sulhun na gaba ɗaya sun tashi ba nauyi har sai na umar burka tabi yana ce ma sai na abakar ba annabi salama ya ce mana za mu shiga cikin kwanciyar hankali sauransu sai a sai na abakar ya ce shi ya ce ma abana ne an gane fadin Allah da ya ce tare kullum da masjid harama insha Allah aminin na muhallaqin da wasakum wa qasrin la ta an gane magana to kaga ai ilimin sayyidina Abubakar ya daran manasi ne ai to shi yasa in tashi karatu shine magana da wannan din yake yake cewa wasu ilimin zaka boye su ne saboda mene maslaha a lokacin da kake cewa ba za ka sako su shi kuma wani gaba ɗaya daga lokacin kai condemning din shi ma'ana shi ya kafe da wannan kuma ilimin ba haka ake nufi ba kuma ya rike ya ci gaba da aiki ka ka halaka shi kun kun dan gane kamar yadda na ba misali satin da ya wuce da sahabbai suka dauka cewa idan kai wa'azi bata ma kai lokaci ne tunda alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaitu Allah ya ce kowa ya kokari ya tara kanshi kawai in ka shiri wanda ya bace can mushi sai suka daina wa'azi kawai da kai magana ya ce a ai na shiri ai na riga na tara ko ina ba matsala to kaga a daidai wannan ilimin su ba su idraki ba ma'ana ba su risko cewa ba haka Allah yake nufi ba kun gane maganan to shi sai dina abubakar radiyallahu anhu ya kai wurin to ba don irin wannan matsalar da ta taso ba mai ubarware wannan sai dai Allah da ya yi su dan gane maganan kaga annabi salama yana rayuwa da sahabbai ne amma duka sun fita haƙi tunanin cewa zai mutu ba isa lokacin da ya mutu ai kaga ce shi ya kini shi ya kai ma wannan sayyidina ali umar abubakar abubakar radiyallahu anhu shi ya san da wannan ai kaga hankalin shi bai tashi ba ne sayyidina umar duk wannan tashin hankalin da suka tafi gida suna fadin umma muhammadin illa rasulun kada khalat min qabli rusul suka ce muka dauka ranan ne aka saukar da ita sayyidina abubakar shi ma yana da wasu asraru saboda tsoron Allah shi wanda wannan shi ba shi da wannan to irin waɗannan ulum din galibi wani lokaci idan kana sakin su ma waɗanda kila ba su kai gurin ba sai ka zama sai a hankali amma kuma da ɗan bambanci ba da wancan da za a cewa akwai ilimin shari'a da kuma na hakika ba kana ɗauko kuma la ta lillahi haqqun wal abdi haqqan haqqun huma haqqani la tajalu babaini babal wahidan min ghairi tafriqin wala furqani eh Allah na da hakkin sa annabi ma yana da hakkin sa hakki guda nawa kenan biyu kar ka hada hakkin Allah da na manzon sallama yace kuma ba su da ma alaka kuma an gane saboda wani da an fara wannan sai kuma ya ɗauko ya ko ba ka hafi ka gane magana in ka je ka hafi kogo kai ma za ka shiga kogon ne kuwa eh gaskiya ne yawwa kasa ko wanda suke cewa an ilimin wasu mutanen girki ya fi na annabawa suna annabawa shari'a ne su kuma mutanen girkin suna da na hakika ne mai bambancin su na shari'a shine wannan ba da zuwa sallar magarba ba akwai maganar zakka akwai azumin ramadana a gaban mu can aikin haji ka gane magana duka waɗannan shari'a ne to amma ilmul hakika shine ilmul batin kenan yanzu ta sai su ije maka wai kisan annabi Musa alaihi salam da Khidir shine shine duk galibi target din kenan misali abin da yasa naka naka tattare saboda kana gama wannan maganar cewa in ilimin ka bai kai ba ka gane maganin ko ba za a karantar da kai ilimi ba ilimin shari'a komai ana sanar da kai sai dai za ta tafi da kai ne yanzu misali wannan ai ba ita ce karshe ba kitabul tauhid an gane magana sai muka fara yanzu ishmawin da muka yi jiya ai ba ita ce ta karshe a fiqhu ba ko kuma na mun faro ta kasa za mu haura ina to irin shin ake magana ai yasa ko mai talimi yi magana ba a fara da manyan littattafai wa ɗaliban ilimi a aka fara ta kasa ne sai a haura sama Allah ya samu dace na tare ne saboda kara ce to ai dama shi ma ba gashi an ce a karatu ba ilimin ka bai kai ba kar ma ka sai tsawo bakin ka a wancan suna su ilmul hakika ne ilmul batin ne kuma da shi suke koyewa suke barnan su ba ku gane ba shi annabi Musa a shari'a idan mutum ya kisa ya hukuncin shi kisa ma fa na gangare fa wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu wa ghadiba Allahu Allah ya ce duk wanda ya kashe mumuni da gangar ba tare da wani laifi yayi ba Allah ya ce makomar sautar jahannama ne Allah ya fushi da shi kuma ya shirya mai azaba babba to kaga misali annabi Musa alayhi salam yana kallo an yi kisa Khidir ya daga yaro ya buga da kasa a kaga zai yi magana sai suka ce to wannan maganan da ya kaga shi a shari'a kaga da magana a shari'a abin da yayi ba daidai bane amma a hakika kaga da magana abin da yayi gyara ne to sai sai sai maka to ai da aje can lokacin da yace aza firaku baini wa baini sa'unabbika bi tawliye ammal farko ya amma safinatu fa kana lil masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an aiba wa kana warahum maliku ya'khudhu kull safinatin ne gasba wace wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minin fa kasina ayri kuma tughyana ne ko kufra faradna an yudillahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba ruhuma to kaga ya bashi ansa bayan ya ce mai karatu a wuri na ba tambaya zaka iya yace insha Allah ala gafarta mala ai turo na akai zo karatu gurin ka kuma sun fara tafiya ya sara jirgin ruwa an tafi tafiya yi nisa yace yanzu zaka halakar da mutanen ciki kaga a zahiri halaka al'umma me matsalar shi ba laifi ba ne na'am to amma hakika karkashin kasa ya faɗa miki cewa nan gaba za a yi sarki shine wara dama tana ɗaukan ma'ana guda biyu kamar kalmar bala shi ma na ɗaukan ma'ana guda biyu Allah ya ce iznajainakum min ali fir'auna sai ce yasumunakum su'al azabi na'am na bakar yudabiyuna abnakum na arabi ba yukatiluna abna wa iz anjaynakum wa iz najaynakum wa iz anjakum daya bakara daya arafi daya kuma ibrahim an gane magana to kaga dai ai abinda shi kalman da aka amfani da shi wa kana wara'u wara asali a kalmar larabci shine baya an gane to amma ana magana nan gaba ne to kalmar larabci kan dauki ma'ana biyu kalma ɗaya amma tana daukan ma'ana guda nawa biyu kaga nan wara bai zo da ma'anan baya da aka sani ba sai ma'ana yana nufin ne wa kana wa kana amamahu yani fil mustaqbal yujad ra'isun min ar-ru'asa alladhi yattakhidhu kull safinatin ghasban ay ya'khudhuhu min sahibihi bi ragumi in fi yani sha amma ba yace nan gaba za a yi sarki ne idan ya zo zai ringa kwace duk cirkin ruwa da take da kyau kawai za a wasa amma ya ga tana da alama kuma an dan mata faci to shikenan ta sha kaga a hakika yayi gyara a zahiri fa yayi barna mun ko dan gane maganar kuwa wa kana warahu maliku ya kudu kullu safinatin ne yaro bai yi laifi ba ka dauka ka kashe shi a zahiri me kai banna a hakika fa yaron mutumin banza ne iyayen suna san shi nan gaba saboda kauran da suke duk abin da ya sa su akwai yiwuwar za su abin nan shi alimul gaibi ya nuna ma khidr alaihi salam cewa yaron nan sai ya zama halakan iyayen shi shine a kaje shi kawai a ba da wani kaga kenan a zahiri barna ne a gargashin kaza ba yara kai to wa ammal jidaru fa فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان ساته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة وما فعلته عن عمري ذلك تأويل ما لم تس an gane magana ya ce kuma maganan katanga na marayu ne ba ya ce ne sun ki an samu ba ko ɗin bakunta ko gurin kwana duka ba wannan amma da gafarta malan katangan da za ta ɓata don aka bar musu kayansu ya ce ba na ce maka ba tambaya ba kawai haƙura ya ce yi gaskiya ne ka iya abin da za ka iya shi ne ce to ga an soshin to ai kaga zirala katangan marayu idan ka kula da shi lada ne ko ba lada ba na'am har ma muka ce manzon sallama zai sa kafan shi a aljanna sai ga wata mata za ta sa suna riga rigi kenan go ya ce ke ma biki me faru da ke kuma ta ce anamratu ka attu ala aitamin li ta ce ni mace ce wacce na zauna ina kula da marayun da Allah ya sa mijina ya bani da su an gane har ta kai matsayin annabi ne sa kafa ita ma za ta sa mene saboda tana kula da mene yake to fa amman jita ka kana da gulamai ni yatimai ne na yara ne kanana kuma marayu kaga abin da yayi a zahiri da an basu da halin su shine abin da annabi Musa yake cewa ko tunda ba su san karban baki ba in kuma ka ce yayi laifi to sahabban da suka je din nan suka yi addu'a ma masarkin nan da kurama ko maciji ya sare shi ai annabi bai zarge su ba ba sun shiga garin an ki ba su gurin kwana ba an ki ba su abinci kunama ko maciji ya sare ne na'am ai sun ce sai an biya ai shi ma annabi Musa ba ya ce kar ai bane amma ai tsada ka gane magana to kaga yanzu a zahiri abin da yayi da ya bari ai tsadan to amma karkashin kasafa yara marayu na suka san hankalin kansu kuma dukiyarsu na ƙarƙashin mene to sai su fake da wannan sai su ce ilimin ka ne bai kai ba idan aka buɗa ma irin wannan ilimin za ka samu matsala to ba iri shi ne shi ne wannan littafin yake nufi ba ya ɗan fito ba ya ce ne ba ya halatta koyi wani ilimi saboda maslaha ko sai na kawo mana wasu asar guda biyu na abdullahi dan mas'udu da kuma na Ali ibn Abi mene Dalis in ka duba cikin sahih Muslim a mukaddiman shi an gane magana to kuma mun ce misali sayyidina Ali yace hadisun nasu bima ya'rifun wa ta'uma yunkirun atuhibuna an kadhiba Allah wa rasula yace bakin iya abin da mutane za su iya kama shi za ka karantar da su to su ma sai su fake da wannan su ce ilimin ka ne bai kai wancan ba kun gane kai ne kake ganin an saba ma Allah kai ka gane maganin kuwa amma ilimin hakika wai na fikir kenan ba kun gane maganin shi kuma wannan yana nuna zahiri abin da ya gyara ne kaga kenan yanzu wai ugan wani nan masu ilimin shari'a ne masu gidan masu ilimin hakika ko ko masu ilimin hakika ne masu gidan masu ilimin shari'a ma'ana na shari'a ne suke gaba da nasu hakika ko to amma sai su nuna maka ga khidir yana gyara ma Musa kuma annabin Allah kalimullah kun gane magana su kuma misali duk wanda yake bibiyar karatu ya san me ya faru ma ka tura annabi musan wajen sisi da ka gane magana yasa kana bukatar ka san dalilin me ya faru ma kana datso ma gaba da baya wazi ne yayi daɗi sai wani ya ce kai ko akwai mai karatun ka annabi musa ya lissafa ya ga kai to na farko shi manzo ne sannan kuma yana magana da Allah sannan kuma a lokacin yana da littafin at-taura sai ce a kuma abin da ya sani ni kenan ka gane da Allah ya nuna mishi akwai wani bawa ka je wurin shi in za ka karu kaga an tura shi ne ai kenan ba ana nuna na Musa bai da bai laifi ba ne kun gane magana saboda akwai wata hikima ne dan a nuna mishi tunda bai tura abin zuwa ga alimul gaibi ba shikenan shine kawai to kawai sai a zo wannan sai a kafa hujja da shi aka ke dauko abubuwa sai a rinka kafa hujja idan baka san me ya faru ba sai ka dauka a wannan din ne ka gane magana to Allah ya sa mu dace almasala asabiya ashara ta goma sha bakwai yace babu bisharatul muslim bima yasuru cewa ana so kai mau dan uwanka musulmi da bishara da abin da zai faranta masa rai an gane magana kuwa ai galibi da kaji an ce albishirinka sai maka ji an ce bari ko eh in ko gaji mutum ya ce maka albishirinka ya faɗa maka abin da zai bata maka rai to izgili yake maka kun gane magana wannan usulubin qur'ani Allah yana so ya kunyata arna haka zaka ji yace babashir kun bi azabin ali to ka musu bishara da azaba mai radadi na jinin su ka gane magana ko mu ne yanzu sali in mutum bai na so ya ma izgiri ne ai ce albishirin ka ka ce goro sai ce to danka ya hadari to kaga wannan ai dole ku dade kana kallon shi da abu ka gane magana amma da cewa zai matanka ta yi ta yi kuma ma da namiji a zan yanzu cutar fa da raguwar shi ba Allah ya samu ya ce to shine sai al-masala sami na ashara al-qawmu bi ittikali ala si'ati rahmatillah cewa tsoron mutum ya dogara da fadin rahaman Allah ka san wani kawai da kai magana kamar yadda ibn kayyim jawzi na ce kawo a cikin adda'u wa dawa jawabul kafi liman sala an dawa'i shafi cewa sai ka ji mutum ya ce maka in ya karanta sayyidul istighfari da safe ya karanta da yamma kawai shi kenan ai ramin Allah mai faɗi ne da yawa har na karanta muku wani baiti da wasu ke kafa hujja da shi yan raja a zalla cewa kawai wasakfir man istata'ta min al-khataya idza kana al-maqdumu ala karim yace kai iyayin ka wajen saban Allah kai da gaske cikin shekara ɗaruruwa ne fa baya ibn qayyim kashir ko da mutuwan shi wajen shekara 600 da wani abu ya kawo maganan wancan malam ka gane yan cewa su kawai Allah mai rahama ne Allah mai rahama ne kawai ka gane maganan su kawai abin da suke kenan murji'a su nuna ma kawai ba komai ba komai to shine wastaktir man istata min al-khadaya kai iyayin ka wajen zinubai kawai saboda idan kana da maqdumu ala karim wanda zaka je gurin shi mai karamci ne duka za a wuce wurin to shi ne malam yake cewa ana tsoro akan cewa mutum ya dogara da fadin raman Allah ya ce ba zai bauta ma Allah ba saboda bai ai Allah mai rahama ne da kun gane magana a to wannan shi kanshi bata ne kamar da na faɗa mana magabata mutum daga annabawa da manzanni mutanen kirki mumurai su suna akan ka bauta ma Allah ne akan tsoron azabansa da kuma kwaɗayin rahamansa wanda ya bauta ma Allah saboda tsoron azabansa ya yi mummunan zato wa Allah maɗaukakin sarki shi abin da zaki ta bautan Allah yana tsoron azaba ne shi tsoron azaba ne to wannan shi kuma munan na zato ne saboda kenan shi bugu kenan kun gane magana sannan kuma wanda ya bauta ma Allah shi kawai kwaɗayin rahamar rahamar rahamar rahamar to ai kuma in ya tashi magana sai kaji ya ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa sai ta mina wa anna azabi huwa al-azabu ne kun gane maganar kuwa ka faɗa ma bayina ni mai gafara ne kuma jin kai a gefe guda kuma azaba na shine azaba mai radadi kaga guda biyu a gefe guda kun gane magana to shine kamar na zakariya alaihi salam shi ma lokacin da ya addu'a me yace wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin Allah ce fastajabna lahu ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لا خاشعين annabi zakariya Allah yake cewa ya ɗaga hannu ya ce Allah a bani da Allah kaka ban ni kadai kai ne amma mafi gadon masu gado tunda inna na rusul abba man ala yawa ilina yurja'un walillahi mirasu samawati gadon in an gama komai duka ne na Allah ne wanda ya yi ta da farko ba kowa kun gane to in an gama komai kuma shi zai gaji kayan shi to shi da amma zakariya ya ce ya Allah ka bani dan zuke Allah ya ce muka bashi yahaya mu gyara mahaifan matan ma muka Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati suna riga rige wajen ayyukan alkhairi wa yad'una na kuma suna bauta mana ragaban suna kwaɗayin abin da ke wurinmu na aljanna wa rahaban da kuma tsoron azabanmu wa kanu lana khasi'in to wannan shine asali shi ne faɗin malamin da ya ce almasala asabi'a ashara ta goma sha bakwai isti babu an so bisharatul muslimin wuce nan ko asami na ashara na kwana khawfi min attikali ala siyat rahmatullah mutum ana ji mishi tsoro kawai ka abin saboda ai shi ma azu gani saboda ba ya ce je ce mutane ne kawai duk abin da ake yi ba shine ka mutu ba shirka ba annabi ya ce miji mene a aka ka faɗa musu ka bar su kawai a ci gaba da mene bautan Allah a tasiya shara na goma sha tara kaulul mas'ul amma la ya'lam eh shine mutun ya tambayi abin da bai sani ba ba shi mu'azibul jabal da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace masa at-tadri ma haqqullah ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah yace me ka san me hakkin Allah da ke wuyan bayi ko me hakkin bayi a wurin Allah sai yace Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa su suka fi sani yasa ko karatu ne ko da ka san abin ka bari kila ba mu ake a cikin karatun zaka karu da wani abu ta gane magana ya sa alaƙar mu magana gwara kabar mutum ya kai ƙarshe ko da kuka san labarin ba mamaki a gama shi bayanin za ka fa'idanta da wani abu amma ka tare shi kafin ya kai ƙarshen an gane maganan kuwa ko ka kama yunkuri tunda ka gaya zafin da ya ce ya ba mu annabi wuka da nama tunda Allah da manzoni suka sani yanzu yana bukatan ya sani kenan ko kaga bai fara buge-bugen a to kaza da kaza ne ba tare da haka mu ba laifi bane fa ma'ana in kana da wani ilimi da kake ganin kila shi din ne za ka iya fada misali abdullahi dan mas'ud an gane maganin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taba tambayin shi ko wani cikin sahabbansa cewa ka san wace aya ce tafi girma alqur'ani gaba daya ba ku gane ba surar da tafi kowace girma alqur'ani fatiha ce kaza shi ma wannan akida ne mai zaman kashi wasu a cikin aƙidun wanda suke jingina kan zuwa ga musulunci sun ce ba wata sura da tafuwata kamar yadda ba wata ƙasa da tafuwata ƙasa ba gani ba a ni da kai mun yadda sallah ka ba annabi ya ce tafi daraja ko suka ce ba wani nan to me ka ba ku ba ta da bambanci da ƙasan barwa ka gano magana kuma aƙida ne da gaske sun dage ne fa amma ba suna ne suke kai ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce in kana magana sura ne na faɗa mana suratul fatiha ita ce gaba ɗaya to amma aya guda ɗaya a cikin alkur'ani da tafi kowace daraja sahabin sai ya ce allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun mene ayatul kursi inda da kake karantawa ka santa da santa sai annabi sallama ya dafa kidin shi ya ce allah ya baka ilimi ku dan gane maganan kuwa kaga ai bai ce allahu wa rasuluhu bai ba ku dan gane magana ya yi ijtihadin kanshi kuma annabi ya ce eh abin da ka faɗa daidai ne kun dan gane magana abinda nake cewa shine ka ce ka bada ka mika gaba ɗaya kana neman ƙarin bayani ya halatta sannan kana dan abin da kake ganin kila shi din ne ya gada in ka ce a ce ba shi bane yauta haka to tunda ya cinka kuma annabi ya tabbatar mai kaga ya tabbata shine malam yake cewa matsala ta 19 qaulul mas'ul shi faɗan wanda aka tambaya mu'azi kenan amma la ya alamu akan abin da shi mu'azin bai sani ba ya ce ma manzan Allah salama Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzon su suka fi sanin haƙƙin Allah a wuyan bayi kuma menene haƙƙin bayi a wurin Allah an gane magana eh ka ka lura da Hausa na zaka ji ina cewa haƙƙin Allah akan bayi ya isa ya samu su ne ka gane haƙƙin bayi a wurin Allah saboda shi ba mai mishi dole kun dan gano maganan kuwa yawwa na sama shi yake ba mu na ƙasa mene shi ko in na sama yace zai mana ƙasa alheri ne kawai kun gano maganan kuwa ba dan ba yadda ba ba dole sai a ba dole shi ma'ana Allah idan ya kawar da nashi haƙƙin na bayi da suka yi nema a gurin shi ba mai ce mishi haka amma shi kuma nashi dole bayi su kun gano maganan to shi ne faɗin shi sai mas'ala al-isrun ko jawazu taksisu ba'du nasu bil ilmi duna ba'd ka ware wasu da ilimi ka kyala wasu ai akwai ilmu wanda ake karantar da awam akwai khawas yanzu misali mu dauke zai kaga ranar laraba da asuba muna yin nahawul wadih a kwana masallaci ta na ana ce mata na kwata ne zai na jiyo ya ka yi ce Allah ya sa mu dace su kaga ai nahawul wadih muka sa a wurin to kuma misali sun nan gaba ana sa ran insha Allah za a samu wasu za a dora musu da alfiya قال محمد هو ابن مالك احمد ربي الله خير مالك مصلي على النبي المصطفى waƙe ne baiti dubu amma akan na hauka wa daga an gama to misali shine kaga wannan wasu ne ɗaliban ake so a ware akwai wanda ake kowa ma ya zo ya zauna kun gane magana to shine malam yake cewa kenan mas'ala ta ashirin daidai ya halatta a ware wasu da wani ilimi a bar wasu tunda ai ba duk sahabban ne ya faɗa musu ba mu'azu ne aka ce mishi ka san menene haƙƙin Allah ai akwai su Abubakar Siddiq akwai irin su Umar ibn Khattab akwai su Ali sahabbai ga sunan dubunnai amma shi mu'azu aka ware da wannan ilimin kun gane magana yau ba dan ya fi kowa ba manzon sallama ne ya sanar da shi kawai haka Allah ya sa mu dace alhadiya wal isirin kenan ko yawa matsalata 21 tawadu'uhu sallallahu alaihi wa sallama rikubul imar ma'al irdaf alaihi yace nuna tawalu'un manzo Allah sallama shi ya nuna shi ba komai bane ta yadda annabi ya hau jaki jaki wannan da ko a lokacin ai jaki ba a daukai shi a matsayin wani abun daraja kun gane doki da kumi sun to yau ga annabi akan jaki kuma yace mu wani hau baya ma kun gano maganar to ai kaga tawazu ne da wanda zai ce ba zai hau ba kamar fa yanzu ne misali in dawo da mu ka dan gwata misali a dukiya sai ga shi yana hawa irin tsohon mashin din nan ko ai dole kai da sabon to wannan kuma to shi annabi sallama saboda shi yake nuna shi ba kowa bane yasa ba wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ga shi ya kwanta akan tabarman kaba ta mai zane ba da ya tashi yace ya rasulullahi ga sarakunan Rum da na Farisa nan Iraq su ba kowa bane amma shimfiɗan kafet ɗin kawai taushi ne ya rasulullahi mu dan kawo muku katifa mana kuka ya fara sai na Umar bin Khattab ya ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bai dauki duniyan ya dora ma kai shi balle har ta abin nan saboda tsaban tawali'u na shi yace ba zai burge ka ba sayyidina Umar a ce mu muke da lahira su suke da duniya yace yana burge mu yace to haka abin yake sannan ya faɗa yace mali wal duniya ma'ana illa karakimin istadalla ta tasarra sun mara ya ce kyale ni da wannan duniya ni fa kamar matafi ne ya gaji da tafiya sai sa mutum shan bishiya ya raɗa shan inuwa in ya gama zai wuce da kana ganin wannan zai gini a wurin na'am ku fi duniya an daga gari aw abiriye sabir ko mutum da zai keta titin da kana ganin zai sa kulu da kwanta a saman titin nan da motoci ke wucewa ba zai haka ba to Allah ya sa mu dace da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ya ji sahabbai suna bugana ana tattauna tsakanin kiristoci da musulmai sahabbai cewa waye babbalala tsakanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kuma isa alaihi salam kasan kowa yana goge nashi ne gogon ko tare da ya san ya fi shi isa alaihi salam din da ko da wanda annabi isa zai fa zai dawo ne a matsayin kamar sahabi kun gane magana zai dawo ya shekara bakwai annabi isa ba dawo ma talatin da uku ne zai dawo ya bakwai shine arba'in an gane in kana son ka ji bayani irin wannan ka duba sahihu muslim an gane magana zai kace su ne a cikin za su je su taru da shi da wannan mahadi asalin mahadin ba ba a haife shi ba a gane magana ka sa akwai mahadin da an haife shi dubu ɗaya da wajen ɗari ɗaya baya to amma asalin mahadin shi ba a haife shi ba ka gane yawo wato shi ne Allah ya samu dace za su haɗu su kashe shi a babu dubbisa an annabi isa alayhi salam ya dawo ba a matsayin annabi isa bane a matsayin dai mabiyin annabi muhammad ne amma dan ya nuna masabai shi ba kowa bane ya ce shi bawan Allah ne kuma zansa ne kawai mana a ko mu yanzu ne ana ce dun ba wasa ni ma dun ba ai ba sauki da sauran irin waɗannan to amma ga annabi sallallahu alaihi wasallama tawalu shi har baka iya gane wane ne a cikin sahabbansa da dama idan mutanen kawai suka zo suka tambaya su ce wane ne muhammadin a cikin ku sai sahabbai su ce musu wancan din can so da komai ana yi tare ne ai tafiya fa za su yi abin dabban hawan bai isa ba sai zama na salama shi da wasu sabai suna ansa ansa idan an tafi misali an kai dan daura sai ɗaya sauka sai ɗaya hau shi ma ya tafi yan ƙasa haka in kawo kai raƙumi ba kana hutawa ba ke da to annabi sallallahu alaihi wasallam suka so su muke ba an je ba an zauna ne ba abin nemo ice da za a dan gasa akuya annabi sallama ya fita neman ice shi ma sabai suka ce ka zauna zamu neme ce a bara mu je ni lokacin da za a yi kandar na haƙin ramin ai cikin shi ɗaure take da dutse saboda yunwa amma yadda aka ɗiba mu kowa shi ma an ɗiba mishi tawalu ne kuma ta yadda ba za ka gane waye ogan ba sallallahu alaihi wa sallama annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce man tawada lillahi rafa duk wanda ya nuna shi ba kowa bane ya kaskantar da kanki to sai Allah ya daga darajarsa an gane manzon sallama ya zaki cewa an mun wahayi cewa an ta tawada'u hatta la yabkaru abdu ala ahad an gane kaskantar da kankar wani ya ji ya fi wani a daga lokacin da mutum ya dan fara jin girman kai kuma ya shiga cikin matsala sannan zala ya ce la yadkhulu jannata man kana fi qalbi mithqala dharratin min kibrin din nan in kwayan zarra ne na girman kai da jiji da kai a tare da mutum ba zai shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka annabi ya fi kowa tawadu yace ni ne ana sayyidu ibn adama wala faka ya ce ni ne shugaban 'ya'yan adam gaba daya duk ɗan da annabi adam ya haifa zuriya shi kenan ko to ni ne shugaban sai ya ce amma kuma ba alfahari ba ne kun gane maganar kuwa akwai abin da ake ce mishi a babu tahaddus bi nimatillah idan Allah ya maka ka faɗa ya ma arziki ka ce alhamdulillah ba jirban kai bane ba jizi da kai bane wannan na ce mishi faɗin Allah da yace wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi idan Allah ya ma alheri ya ma ka ce ya ma kaza ko wanda zaka to ina kudin kaza ka shi kullum babu ne ba zai taba gode ma Allah ba sai sa Muhammad sallallahu alaihi ya zargi wanda bai godiya ya ce man la yashkuru nas la yashkuru Allah wanda duk bai gode mu mutane in sun mai alheri to ko Allah da ya shi ma ba zai gode mishi ba an gane maka bai sa zan rabbukum la ishkartum la azidannakum in kuka gode Allah mun gode maka Allah ya ce zan kara muku da haka annabi Muhammad sallama malam yace wannan matsala ta 21 yana nuna tawazu'uhu sallallahu alaihi wasallama bi rukubil himar kaskantar da kanshi ya nuna shi ba kowa bane gashi ya hau jaki ma irjafi alaihi tare da ya goye wani ma a bayan shi yace mu je kawai a asaniya wal isrin matsala ta 22 jawazu irjafi ala dabba kuma ya ya nuna mana wannan ya halatta kana iya goye wani a bayan dabba ba rashin tausayi ba ne an gane maganan kuwa don annabi ya fi kowa tausayi a gane magana inda kai halitta ne to annabi ya fi kowa tausayi ma'ana allah shi kam shi karshe ne amma inda kai halitta ne annabi ya fi kowa tausayi ba ku gane ba ni da kai misali kawai mana wannan misali ne matacce amma dai mana a ce misali an ce za a shiga wani matsayi haka kila an zo da motoci convoy haka za a wuce jifa-jifai ne sai aka ce shiga sai ka dawo da baya sai ka ce ku shiga ai ba ta gaga ba ko galibi sai dai a shiga sai a ce ku shishigo shi yana ciki fa ka gane magana kuwa amma shi ne salama bayan ya shiga aljanna shi fitowa zai duk wanda yake da kokwayen zarra ne na imani annabi sai ya fitar da shi Allah ba tausayi biya sunan shi zai je ya tsaya daidai siraɗi ana cikin wannan halin kasa na ce muku siraɗi da ka haure shi ka gama sha duk wani musiba na kiyama ka wuce siraɗi shi ne da last na ƙarshen kenan wa'in minkum illa waridwa to annabi zai tsaya gefen siraɗin yana rabbi sallim Allah ka kubutar rabbi sallim Allah ka kubutar so da dama fa annabi sallama yana tare da sahabbai sai ka ji ya daga hannu yana addu'a Allah al'ummata ka ji ba shi ba amma mene al'ummarsa burin shi al'ummar shi Allah ba tausayi da jin kai biya sunan shi kun gane maganan kuwa to shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mas'ala ta 22 jawazul iltaf ala dabba ya halatta ka goye wani akan dabba wannan ba rashin tausayi bane na ayi Allah subhanahu wa ta'ala ba yace mun mai koyi da manzo sallallahu ba ba an ce dole ka goyen bane amma an ga goyen ba mutum zai ce to wanda rashin tausayi yanzu a ce kaza kaza kun gane maganan kuwa kamar wani malami ne daga da su sai yake magana yana so yana maganan irin malaman da ake tsaya musu din nan yace wai rashin tausayi da sauransu duk da na san ya san me yake faɗa amma kuma ai dole akan kalli matsala ta kowane lokaci kake rayuwa ko na'am to akwai abin da mutum zai ce maka ai annabi ba a mushi ba da sauransu kuma ya ce wai shi da haka ne zai haramta maka wannan abin kun gane maganar kuwa akwai abin da maslaha ne ba za mu mana misali ba suna yin kilili wa dabino ba lokacin annabi ya zo madina ya ce me haka haka aka ce ana mushi aure to da Hausa kun gane magana sai ce kai don lamarin noma ba shi da amfani shekarar suka suka ki kuma saboda biyayya sai ba a samu dabino kirki ya ce haka ka ce muna musu aure ne ka ce ya ce a kuka ba sanar harkar duniyan ku kun gane maganin kuwa wani lokacin idan matsala ta taso kakan kalli yanayi da abun nan da abun nan sai a ce wai yana aibata cewa ne wai malami yana zaune yana karantarwa wani security ya tsaya a bayan shi yana mishi gadi kun gane maganin kuwa in ya tashi sai ce baka ba sallallahu alaihi wasallam ai ba mishi ba da sauransu to kuma ana kallon lokaci da yanayi kun gane maganan kuwa akwai abin da yanzu kana so ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba mishi kaza ba mishi kaza ba akwai abin da yanayi ne yake samar da shi ai kuma in yanayin ya samar da shi darura din kenan ko ba za ka kawar da shi ba Allah ya samu dace eh akwai abin da ni nake cewa shine idan ni ban damu abu ba cewa ba dole sai an mun ba in an ma wani tunda na ga maslaha ni ba zan soka ba kun gane maganar kuwa wani kuma shi abin da ba za a mushi ba dole ba za a mu kowa ba kun dan gane magana Allah ya samu dace matsala ta salisa wal 20 lokaci yake magana fadilatu mu'adh bin jabal falalan mu'azu dan jabal eh ai a ce ka hau baya ma ai ana ji da kai ko sannan kuma mu'azu bin jabal ba shine maza Allah ya ce zai zo da tuta na malamai na al'umman shi gaba daya ya ce alamkum bil halal wal haram mu'az wanda fi kusanin halal da haram shine mu'azu bin jabal saboda halal suna daga cikin ilimi mai wahala ka bambanta tsakanin haram da halal gaskiya ilimi ne mai wahala sosai fa saboda ko annabi yace wa bainahu ma umurun mujtabiya la ya'lamu hunna kaseeran mene yace akwai abin da ke rikitarwa tsakanin halal da haram da yau mutane bai sani ba to kaga mu'azu shi kuma ya sani kun gane maganar sannan kuma lokacin da annabi zai aika yaman ai mu'azin ya kira shi yace mu'azu bin jabal zo ka je ai ka ana tura ka wakili ai an san ka ne kun gane maganin kuwa sannan da ya ce mace ya za ka yi kaje ya ce zan ɗauki alƙur'ani in zo ko ce in babu fa ya ce hadisanka ma'ana abin da muka ga kake yi ya ce in babu fa ya ce to zan yi istihadi na ya ce to alhamdulillahi kuriya ta tabbata ga Allah wanda ya datar da ɗan saƙon manzon Allah sallallahu ma'azu a je Allah ya taimaka kaga tunda an tura shi a matsayin ambasada zai fa rinka yanke hukunci ne a madadin shugaban halitta kun gane maganar da aka ma'azu wani ne sannan cikin alamomin alkur'ani yana da falala sosai Allah ya samu dace rabi'a wal isru mas'alata 24 izam shani hadhihi mas'ala girman wannan mas'ala ta tauhidi saboda duk idan kai ne da duman liman in dai ba wannan aqida wallahi wahala ake ci kawai da yasa a karatu muna zuwa na tambaye wa tafsiri ne ko nace wai da a'malul qulub da awalul jawari wanne yafi wasu suka ce na qulub mana da ayyukan zuciya da ayyukan zahiri na gangan jiki wanne fi na zuciya to kuma ai ga wani yana da na zuciyan kuma ya shiga wuta wani kuma ya Allah ya samu da ya ce to shine amma dai gaskiya ne zaka ware ne gaskiya na zuciya ya fi amma kowanne in ka kalla zaka ga akwai tasirin da yake yi abu talib da ni da ku duka mun yadda ya yadda da da'awar da annabi ya zo da ya ta ɗari bisa ɗari duk wannan kariyar da yake ba shi ya yadda saƙon da ɗan ƙanin shi ya zo da shi gaskiya ne to amma kalmar shahada da bai faɗa ba ita ce daga ga bai aikin zahiri ba ne kun gane magana shi kuma abdullahi dan ubai dan salbi ya ya faɗi kalmar shahada a fili kowa ya ji yana sallah a bayan annabi yana komai amma kuma zuciyan bata yadda da saƙon ba shi ma yanzu yana darkin asfali yana kasan can karkashin kasan kasan wutan jihar na maracan to kaga wannan yana da na zuciya da yi na jawari ba an samu mene wannan kuma yana da na zahiri ba yi da na can ciki an samu mene Allah ya bamu guda biyu mana mu samu kyakkyawan niyya da kuma aiki na zahiri Allah ya karba mana
shi'a babu fadlul tauhid wa ma yukaffiru min az-zunub insha Allah babu da ke magana kan falalan tauhidi da kuma abin da shi tauhidin yake share ma bawa na zunubai Allah ya ba mu ikhlasi yasa kowanne cikin guda biyun nan mutum ya ba su muhimmanci inda in ka dauki na zuciya idan mutum yana da na zuciya ba shi da na zahiri gaskiya zai samu matsala haka idan mutum yana ayyukan ibada na zahiri amma kuma can zuciya akwai matsala to galibi shi ma yakan samu matsala amma idan mutum ya hada guda biyu sai ya zama yana yin abin shi ala basiratu amma wanda shi dan yafi kabewa din gaskiya na zuciya ne ma'ana farko zai kokari ya hana bawa ibada kusan yana da gate gate har guda bakwai na ƙarshe ƙarshen wajen na shida da na bakwai ɗin nan galibi annaba ne suke iya tsallakewa amma da ni da kai kan kun gane magana har a zunubin fa zai bi ne zunubin idan ba za ka yi manyan ba sai kuma ya koma da kai yanzu ya yadda ka karmin shi a manya to sai kuma yi da kai irin yan ƙanana ƙananan nan eh kun gane maganin kuwa sai dai an yi idan kuma yana ganin misali kai yi son ibada ne ka dage to sai ɗauki mutum ya ɗora mishi son ya yi ibadan da ba ta da asali a gari ana nan kenan ko an yi ibada amma ba mene subhanaka allahumma bihamdika